أخرجناهم من نارهم المسجنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سل بني إسرائيل كما آتيناكم ما كما آتيناهم عناية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا هذه هذا المهضي ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan farfajiya mai albarka wannan zawiya ta mai albarka yau muna hudu ga watan ramadana bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda daidai da biyar ga watan April watan hudu kenan miladiya na annabi Isa dan Maryam alaihi wa alihi na afdal salatu wa tamu taslimi na da shekara dubu biyu da ishirin da biyu da za mu ɗaura kamar yadda aka ji cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala salbani isra'ila ya rasulullah sallam ka tambayi banu isra'ila kama dainahum min ayatin bayyina ai mun ba su ayoyi da dama za su iya ƙididdiga yawan ayoyi bayyanannu da muka zo musu da shi ne don haka wa mai yubaddil ni'matallahi wanda duk ya juya ko ya musanya ni'ima da Allah ya bashi da butulci to fa inna Allah ya sani ba shi Allah min badi ni'matallahi min badi ma ja'atu bayan ni'iman ta zo masa fa inna Allah lalle Allah shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne saboda haka anan kamar yadda muka ji Allah ya ce sal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tambaya sal din ma'anansa is'al ne in ka duba tafsirai za ka ga haka ka tambayi bani isra'ila ƴaƴan annabi yaqub su ne ake kira banu wato isra'ila banu isra'ila isra'il din shine annabi yaqub ƴaƴansa kuma banu isra'ila to an ce ya tambayi banu isra'ila tambayan wai tabkitan tambayan ayi musu ita ne domin ayi musu kurus wato don a kure su a gaji da su kam atainahum wato Allah yana tambaya wai shin ai da yawa shin bamu ba su min ayatin bayyina ba bamu ba su ayoyi bayyanannu a fili ba ma adadu ma wajadu min al-ayati zahira menene adadi na ayoyi bayyanannu da muka ba su wanda suke a fili su ma kansu ba san adadi ba domin ayoyin da muke ci Qur'ani yana ba da labari ya bawa misali annabi Musa alaihi salam tis'a ayatin din nan da ake faɗi a Qur'ani to fa an faɗi iya waɗanda suka wakana tsakaninsa da Fir'auna ne kawai akwai wasu da yawa wanda ba a- ba sa cikin taron nan yawanci ma za ka ga an faffaɗi da yawa kamar yadda a nan za a yi bayani cewa min al'ayati zahirati ka falqil ba'al kaman keta kogi an keta kogi wa annabi Musa alaihi salam suka wuce wa inzalil mal- manni was salwa haka kuma sauko da wato eh, zuma da 'ya'yan shila daga aljanna wa banu isra'ila wannan ni'ima ce a ce malam kana nan gidan duniya a sauko da abinci daga aljanna darba a kawo maka ga zuma ta aljanna ga 'ya'yan shila tsuntsaye soyayyu ko gasassu daga aljanna ka gaya min kuma ko ko kwandala ba ka bari ba ba irin eh, in ka je restaurant din nan bane ka tambaya nawa cikin a ce ma kaza ne ka ba- kai payment sai a baka a'a wannan haka kawai Allah ya rika sauko musu da shi an yi an yi irin wannan da dama wa banu Isra'ila amma da yake butulu ne su sai suka sai suka yi butulci suka kafircewa ni'imomin ubangiji ne an yi wato a zamanin annabawa da suka shuɗe dabba za ta zo ta rika bada kowa ta zo kofar gidansa taguwa mutum ya tatsi nono iya abin da zai ishe shi da shi da iyalansa kaf kuma ya har ya yi gobe kuma ta dawo amma daga ƙarshe suka ce kai abin wato wai wai saboda dadi ke yayi yawa kenan kawai sai suka soke ta fakazzabuhu fa'aqaruha wanda take zuwa kullum kofar gida tana ba su murmu amma sai suka soke ta aka samu wani munafiki wani matsiyaci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi mafi shakawa na al'umma ta mutum biyu ne sun fi in kana neman shaƙiyan da suka fi kowane shaƙi shaƙiyanci al'umma al'umma da aka yi yace daga udawu wannan da ya kashe taguwa ta annabi salihu sai kuma wanda ya kashe sayyidina ali yace ba ai shaƙiyai a duniya irin waɗannan mutum biyun ba so haka an yi musu kuma ga yanan a karatu da muka wuce a baya za ka ga bani isra'ila yadda Allah yake ce musu ya bani ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqub udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wacce na ni'imtar muku da ita din nan na baku ita ni'imomin da na baku wa inni faddaltukum 'ala al'alamin ni Allah in ji Allah na fifita ku akan mutanen zamani ku gaba daya ku banu Isra'ila abubuwa da aka musu karshe suka ce kai su fa ya ishe su haka ni'imar da kai yawa ana sauko musu da na abubuwa don abun in an ce za a yi lissafi ma ba ba karewa zai ba annabi Musa a cikin tihu ya ishe ka sun sa sutura da shi da jama'ansa kowa san da abun ya raɗe shi wannan ni'imar riga aka sa ta malar shekara arba'in ba ta yi bacci ba shekara arba'in ba ta yi bacci ba kullum sai an sauko musu da abinci daga aljanna sun ci amma ƙarshe me ya faru banu isra'ila ba a musu ka ce kayan zufa abinci kala ɗayan nan ya ishe su kullum abinci ɗaya galibin na rabba ka roƙa mana ubangijinka ya kai Musa ba irin zamanin yanzu bane kana da dama kai addu'a direct daga kai sai Allahnka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a wannan zamani amma zamanin su wai sai ka roƙi annabin zamanin ya roƙa maka Allah ka gaya wa Allah ubangijinka mu fa mun gaji da abinci ne kullum abinci ɗaya kawai soyayyen nama kawai da zuma a canja mana ya kawo mana abinci suka lissafo banda hauka wannan abinci da muke noma wannan suka kirgo su banda hauka har da su albasa fa min baqliha wa iffa'iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha su wake haka waya sauko mana da ba mu susu har da irin abin nan din nan su gurji da Allah ka ji hauka so sun musanya ni'imomi da Allah ya musu kamar da yadda wannan aya ta zo da shi kam atainahum min ayatin bayyina da yawa mun ba su ayoyi bayyanannu a fili shine aka kirga ka falqil fa'ari wa inzalil manni was salwa wa kullu hadhihi ayat waɗannan duka ayoyin baddaluha kufran sai suka musanya su da yin butulci wa Allah maimakon su fi kowa bin Allah mu ma yanzu da muke zuwa mu toni ƙasa mu binne hatsi ya tsiro mu ta bauta masa wata da watanni har mu dawo da shi gida bayan mun yi girbi sai mun sha wannan wahalar kafin mu sa abu a bakin salati mu ma muke bauta Allah balle su da ake saukowa da abun daga aljanna su ya irin na aljanna ma banda banu Isra'ila da butulcewa Allah sai suka ce wai wai ya ishe su haka da Allah canja musu haka baddaluha kufran sai suka musanya ni'imar da yi wa Allah butulci fa inna Allah shi Allah shadidul iqabi ba wai banu Isra'ila kadai ba daga wannan lokacin da ake magana har alkiyama ta tsaya duk mutumin da Allah ya yi wa ni'ima maimakon ya gode wa Allah da bashi ni'imar nan da Allah ya yi sai musanya ta ya yi wa Allah butulci to ya sani fa Allah mai tsananin ukuba ne in Allah ya kama shi ba zai ji da daɗi ba da kai Allah ya ma ni'ima karka yadda kai butulci wa Allah ni'mar ilimi Allah ya baka ni'mar lafiya ni'imomi ga sunan rututu wanda Allah ya mana duk da ma mafi yawa akwai ni'imomin da ba mu hangen su mu yan adam mun fi hangen ni'ma zahira na sha faɗin wannan wani damuwansa wai tashin hankali ya laluba aljifayensa bai ji ko fiti ba to yana gani yau kam ya rasa nema babba a wurinsa fa amma laluba aljifaye babu babu a bankade babu a banki to yana ganin shi kam yau ya rasa nema gaba da ya manta da ni'imar lafiya da Allah ya masa wani yana neman ya neman ya bada abin da ya mallaka ya samu lafiyar babu ka manta da wannan gane ma rututu a idonka in an ce ka kirga su ma Allah ya ce baka isa ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha amma sai ka manta to babbar ni'ima babu kamar ni'mar shirya malam don wai suna gani wai babu kamar ni'mar lafiya babu kamar ni'mar lafiya wa ce ita ni'mar shirya dai lafiya dama wai in an rasa ta abinda ake gudu dama dai a tafi kabari ne ko a mutu to sai ka samu lafiyar amma ba shirya ka je ka mutu duk dadewanka komin lafiyanka dai ko jinjirin jaki ne kai sai ka mutu wurin lafiya sai ka mutu to in ka mutu kan babu shirya ka mutu da lafiyar me aka yi babu abin da aka yi amma in ka samu shirya malam ko baka da lafiya ko menene ya faru dai kana da shirya Allah ya baka shirya to in ka mutu dama wannan rayuwa dalla ka taya ni duba ta kaɗan yi ribas baya za ka ga labarbaru na mutane da aka yi iri-iri malam iri-iri wadda labarbarunsu ya iso ka wadda suka kai karansu ya kai tseko a ilimi da dukiya da mulki da ƙarfi na jiki da iri-irin abubuwa amma wai labari ba ake bayarwa yanzu sun zama babu to yadda kake jin labarin su suka dawo babu din nan wata rana kai ma haka za a zo ana bada labarin ka in ma ka kai matsayin a bada labarin kan kenan to ko inda ai misali Shehu Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu har yau din ana bada labarin sa haka ne saboda ya kai a bada labarin sa ne mutum dubu ɗari nawa aka yi a zamanin sa wanda baka taba jin labarin su ba saboda ba su kai a bada labarin su bane shi Usmanu irin jihadin da ya da komi babu shi ba labarin sa shekara 200 da wani abu da bari sa duniya ba ko manya manya kai ina sahabban manzon Allah wanda in ka ana baka labarin yakin Badar Uhud Khandaq Lahzab kenan ko abubuwa da musamman Hunainu irin yaƙoƙa da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi 20 da takwas suka yi jihadi har musuluncin nan ya iso mu nan ina suke a ce ma a'a ga wani irin ciyar da addini da ya gaba Allah ya bashi dukiya yayi kaza dukka sun tafi kai kana ji kai sai ka zauna ai an karibin zaka zaka zama tarihi kai ma to daga babbar ni'ima babu kamar shari'a shi yasa a cikin dukkan five times daily prayers da muke yi sau goma sha bakwai duk raka sai ka karanta fatiha ko a rakawoyin da muke yi na 24 hours din nan to babu raka'ar da zaka yi baka roƙi shiriya ba ihdinas siratal mustaqim Allah ka daura mu akan hanya madaidaiciya ta shiriya ashe babu abin da ya kashi tsada kenan dan haka wa man yubaddil ni'matallahi din nan ya haɗa duk kowa babu Isra'ila ba duk wanda Allah ya wa ni'ima amma ya musanya ta da wani abu daban na butulci wa Allah sai sallama wa Allah ya miƙa wuya ga Allah ba to fa inna Allah shadidul iqab wanda ya musanya ni'ima ma an'ama bihi alaihi abinda Allah ya ni'ima da shi a kansa min al-ayati daga ayoyi ma'ana mu'jizozi daga Allah لأنها سبب للهداية domin su ayoyi ma'ana mujizozi su ne suke zama sababi na shirya mutane hadallahu aqwaman bi nuri khawariqin Allah ya shiri wasu mutane ne da haske na khawariqul ada ma'ana khawariqul ada mujizozi ayoyin su ne dalilin shirya annabi annabin Allah yayi wani abun mamaki wadda duk duniya ba wanda zai iya sai ba annabi ka gani ya ja hankalinka sai ka shirya ka karɓi musulunci shi yasa aka ce su ne dalilan shirya dan da yawa wasu wannan suka gari suka musulunta ba irin sayyidina Abubakar ba wanda shi ba ba wannan ne damuwansa ba irin su ma suna nan hadallahu abwaba bi nuri qawairiqin wa bis sayfi yadil badu man kana ajrama akwai wanda har sai da aka nuna musu takobi tukunna kafin suka mika wuya فإن الله شديد العقاب Allah mai tsananin ukuba ne wato lahu ga wadda ya musanya ni'ima da kafurci ko butulci
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji subhanahu wataala yace zugina an kawata lillazina kafaru an kawata alhayatud dunya rayuwar duniya lillazina kafaru ga wanda suka kafirta an yi mata kwalliya a idanunsu suna ganinta gani na mama wato na sha'awa na burgewa tana burge su an kawata musu duniya su waɗanda suka kafirta to nan shi abdullahi gwandu radiyallahu anhu a cikin riyadu tawil na ga ya ce malamai kamar an samu sabani zujjina fi'li mabni lil majhuli a larabci aiki ne wanda aka gina shi akan wanda ba a san waye abun ba an gane da nake nufi an gini aikin ne akan wanda ba a san waye ba gina an kawata to waye ya kawata an kawata aka ce ba ce ya kawata ba sai aka fito da sunan wanda ya to zujjina malamai sai suka yi sabani wai waye ya kawata Allah ne ya kawata musu ko kuma shedan waye kawata wa kafirai duniya take burge su suka zama komin su ba su da abin da suke so a duniya kamar ma'ana a rayuwa kamar duniya to waye ya kawata musu wasu suka ce Allah ne wasu suka ce a shedan ne da zai yi a danganta Allah ya kawata wa wasu abu wadda yake irin haka ba duniya ko wani abu to ala ayi halin da ya kawo dukkan ra'ayoyin sai kawo ma'ana fahimta ta ahlus sunna wal jama'a cewa a haƙiƙa a haƙiƙan lamari Allah shine yake kawata ya kawata musu amma shedan shi kuma a majazan shine ya aiwatar amma dalili ai ba wanda yake motsi ba wanda zai motsa wani abu ko wani abu in ba Allah ba kowa bai isa ba yanzu ka in ka dauki makami ka burmawa wani ka kashe shi a hakika wa kashe shi Allah amma majazi ba kai ne alkali bare barka ba idan aka zo aka kama ka aka ce ya ka kashe shi ta ba kai aka yi gaba alkali misali ya ba alkali in kai baka san Allah ba ni na san Allah da zaka ya zaka ce wai ana ƙara ta wai na kashe wannan akwai wanda ya isa kashe wani ne in ba Allah ba alƙali ka baka san alƙurani ba ya jawo a sun mai mitu sun mai yiko Allah shine mai raya ku shine mai kashe ku ba wani wanda ya isa kashe wani sai Allah shikenan iya da aya sai alƙali ya bar shi na'am zai bar shi shikenan a kafin hujja aya kaza ina wannan hakika yake magana amma a majazi shi din ne kashe shi sai alƙali ya ce a kai din ka manta alƙur'ani ne ya ce annan nafsa bin nafsi wanda ya kashe rai a kashe shi tare da gashi Allah ya faɗa kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum haka ne gaya musu mai kashe ku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakkala ya karbi rayukanku da Allah wannan ƙarya ne ba Allah bane ba da to a wani wuri sai Allah ce kulli Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiha Allah ne yake kashe kowa lokacin da zai mutu ayon sun warware juna ne a ka warware juna kai dai eh mana wani zai ta an ce kulli ya tabawa fe ku malakul mauti mai kashe ku shine mala'ikan mutuwa allazi ukila bikum aka sake ce Allah ya tawaffa lanfusa hina mautiya duk Qur'ani ne Allah ne yake kashe rai duk wanda ya zo mutu Allah ne yake kashe shi a'a ai babi ne bai zaman kansa ba Allah shi ne aka ce ma malam malamin duk da bai karanta usulul fiqh ba wallahi duk yadda yake jin kaman zai fashe da karatu jahili ne a cikin malamai jahili ne kifugu a wurin malamai masu ilimi inda baka san usulul fiqh ba kace zaka sako ma baki ka cikin harkar addinin musulunci kwaba kawai zaka usulul fiqh babi guda akai al haqiqatu wal majaz al haqiqatu wal majaz babi guda akai so haka in ka san wannan to ka san menene wanda za a mayar wa Allah menene kuma za a mayar wa bayin Allah amma duka a hakika abun yana komawa ga Allah subhanahu wataala ko ba za a ƙi yin hukunci ba dole wato a dubi bisa mashi'a a kuwa dubi bisa hikma a wurin tafsiri su ma babo ba ne bisa mashi'a da bisa hikma duka yanzu misali ga wani a gabana nan sai yoji kawai sai na zo sai na zabga marmari ana zaune a masallacin kaga hakika kawai sai ya shiru ba wani wanda ya sai mar sai Allah kawai ba ni na mare shi ba shi ke nan zai bude baki ya magana ce dakata Allah ne ya kaddara tun azal a yau a lokaci kaza karfe kaza zan zabga ma marin nan zaka ja baki ka yi shiru abunka ko zaka ja da hukuncin Allah ne haka Allah ya hukunta to kaga abin da zai ci ko sai ya rama sai ce a cikin hukuncin Allah kaddaran na sai kaddara zaka mare ni ma zan rama shikenan so shine nan zigina lil ladina kafaru Allah yake bada labari an kawata ko an kawata wa kafirai rayuwar duniya nazala fi kufari makka wannan aya ta sauka a cikin sha'anin kafirai makka ne kanu yastahzi'una bi fuqara'il muslimin sun kasance suna izgili wa talakawan mu'mini talakawa wa yaskharuna minhum suna musu izgilanci ka bilalin kamar sayyidina bilal al-habashi wa ammar da kuma sayyidina ammar ibn yasir wa suhaib da kuma sayyidina suhaibu ibn sinan ar-rumi suna musu izgilanci dalilin saukan ayan na wasu malamai sun kawo cewa akwai khabbab ibn al-arab sahabin manzon Allah ne asi dan wa'ilu ya karbi bashi a wurinsa sai ya je da wa'adi ya cika ya ce ka ba ni kudina na zon karbi kudina ne ya ce kudinka ya ce ya ce to ai ni kuma na yanke shawari ba zan biya kudin ba na karfi ya ci su na yanke hukunci ba zan biya ba karfi ya ci su sai ce ba wa'adi muka bai ce kai in kana so in biya ka to ka kafirce wa mamudu ka fita addinin mamudu sai ce Allah sarki wannan kan ai har ka mutu har ran da za a ta da kai fara ka ga wannan ba sai ya bar ma rikicin bashi shi wai balara da kafurin makka arnen makka babu abun da ya tsana a duniya kamar ka ce mara wai in an mutu za a tashi ba a taɓa ƙarya irin wannan ba a wurin su ya ce o sai an tashi har a tashi ba za ka gani o za a tashi kenan ma ha to tunda za a tashi ka bari sai an tashi ka zan baka sai ka karba ka bari kawai ya tashi zan baka haka su wai sun tsani su cika ce wai an musu za a tashi ai zamid na wa kunna turaban yanzu mu in mun mutu mun dawo kasa turbaya din a inna lamabu'uthun yanzu mu a sake tada mu aga Abu Jahil ya taba zuwa gaban sayyidina Rasulullahi yana ta haba Muhammad wannan yin magana kake ne ya dauko rididdigaggen kashi a ga makabarta yana murza shaka kala man yuyil izama wa hiya ramim yanzu kai Muhammad waye zai tada wannan kashin bayan ya rididdige ya dawo gani sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da umarnin Allah amsan da duk duniya kowa ya ji ta ya san wanda ya isa ne ya bada ita qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa bi kulli khalqin alim Allah ta gaya masa ya rasulullahi qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya fadage wannan ran a farkon lamari shine zai tada shi karatu ne mai zurfi a wai da rayawa bayan matarwa da kuma babu ma abun aka kirkire shi aka kawo shi wanda ya fi wahala kawo shi tun babu shi an ya fi wahala babu abu fa kawo shi ya zama akwai shi to sannan wai don akwai shi ka matar da shi ka dawo da shi sai ya zama wani abu wanda ya fi mamaki ai kawo shi ya fi mamaki shine Allah ya bada amsa da wannan ya gwada musu ai shi ya kage shi babu shi ma balle dawo da shi قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم jalla jalalu shine suna yi wa wa'annan sahabbai izgili kamar sai na bilal in yazo kiran sallah mun taba karantawa da ku tun tafsirin mu na baya shekaru ko a 2012 ne ko 13 ne na manta da mun karatu cikin suratul nisa'i ne mun yi karatu irin izgilanci in yazo yana kiran sallah su zo su tamar ele suna mar dariya ba irin izgilancin da ba su yi wa sabon manzon Allah ba suna kiran sa uzu billahi wai hankaka ba abinda ba sa gaya masa in yazo kiran sallah so haka suke yi suna yi wa wa'annan su Ammar bin radiyallahu anhu ibn Yasir da kuma mahaifiyarsa eh, da babansa ba abin da basu gani ba na iskilanci da izaki iri iri a hannun kafirai wa qala ta'ala shine ubangiji ya ce zuyina lil ladina kafaru min ahli makkah an kawata ga wa'annan kafirai mutanen makka al hayatud dunya an kawata musu rayuwar duniya Shehu Ibrahim yace bitamwihi sai aka sai aka rikita musu lamarinta aka rikita musu lamarinta aka yi musu mana jirwaye mai kamar wanka aka rikitar da lamarinta aka sai aka nuna musu kyanta fa ahabbuha kawai sai suka sota kanu yuhibbuna dunya sun kasance suna son duniya wa yarawnaha kullu shay'in suna ganin duniya ita ce komai su arnan makka wai in ka samu duniya ka samu komai ke wa yarawnaha kullu shay'in idza wajadul mala idan suka samu dukiya wajadu ma ahabbu to sun samu iya abin da suke so kenan damuwan su samu dukiya kawai shi yasa in ka duba yan uwa economy na duniya duka yana hannun su ne arna har yau da Allah kuwa duniya akwai wadda suka kai Ingila da Amerika ta Turai karfin economy akwai babu yana hannun su ne kayan su ne dama wa wajadu ma ahabu wa wannu anna kulla shay'in tammalahu da sun samu duniya sai su sai su dauka komi ya cika gare su komi ya cika magana ya kare tunda duniya ta samu wala yaltafituna li yaqrahu ba za su taba waiwaya su kalli lahira ba ko juyawa su kalle ta ga inda duniya ta zo ba abin da ya dace da lahira wala ila maulahu kuma ba za su taba juya su kalli inda Allah yake ba wanda shi ya kage su wai ba su dukiya wa yaskharuna suna izgilanci hum bizalika yaskharuna min alladhina amanu su da wannan dukiyar da suka tara din sai su rika izgilanci suna izgili wa muminai li faqrihim saboda talaucinsu wai idan sun ga su sai na bilalu sai su ga ga sarakuna wayannan su ne muhammadu ya ce wai su ne sarakuna wayan nabi yana gaya musu yana gaya musu a gobe kiyama su ne za su zama sarakuna wai zara aita tambara aita na'ima wa burka gaba in sun gazu dole ku zo mu ku zo mu kalli sarakuna wai talakawa ne gashi har ba su abin da za su dinka riga ma fatu suke daurawa wai amma wai aka wai Muhammadu yace wai to wai wai su ne sarakuna ku zo mu kalli sarakuna suna ta iskilanci wai stazi'una bi fuqara'il muslimina suna izgilanci istizai wa talagawa daga cikin musulmai alladina taqaw shirka wa inda suka kiyaye kansu da aikata tara tara Allah da wani abun bauta wa hum haula'i sune wa'annan to wato mu'minai kenan musulmai to a gobe kiyama fawqahum yawmal qiyamati yadda wayannan arnan suke musu izgilanci suna musu dariya ka ka ka ka din nan to su kuma za su dawo sama da su yadda su suke gani su ne sama da su a abun duniya to wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah su kuma su za su dawo saman su sama din ba na jiha bane ba na zarafi bane na daraja ne in an ce wane shine a sama da wane a wurin aiki to ba wai in ka ji haka sai aka ce a ma'aikatan kuma wani bene ne aka yi mai tsawo mai tudu da aka ce ma wane suna tafiya a kafa suna wucewa sun shigo ma'aikata zai ka wani nan misali ga mala ini ba ne ya zo yau wancan ma ya zo ba ga mala abakar sai aka ce ma'aikata ne amma mala ini shi da saman mala abakar a wurin aiki to kaga wanda bai san dawan garin ba da yake ma'aikatan nasu bene ne sai ɗauka mala ini shi na tsoro ruwan sama a bene a wurin aiki shi ne samansa a wurin aiki alhali ba haka ake nufi ba ƙila shi malaidin shi ne ma ofis da yake downstairs ƙasa amma kuma a wurin daraja ya fi dukkan har wanda suke saman benin to ma'ana ina nayi mana misali ne don mu gane ma'ana suna saman su ranar kiyama ba sama na jiha bane sama na daraja fawqahum yawmal qiyama wa ha'ula'il muslimin waɗannan musulmai alladina yastahzi'una bihim wa inda wannan arna suke istihza'i da su wa yadhakuna minhum suna musu dariya yakununa fawqahum yawm al-qiyamati za su zama saman su ranar gobe kiyama fi darajatil jannati a darajoji a cikin aljanna wa hum su kuma arnan nan fi darkil asfali minan nar suna can kasa kasa da kasa can na wutar jahannama Allah ya gaya mana a yi a cikin suratul tafsiri ko yace innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhaku mujriman nan sun kasance suna yin dariya wa mu'minai a gidan duniya kamar yadda yanzu muka karanta suna musu isgilanci suna musu dariya to amma in tafiya tai tafiya fa gobe kiyama kamar yadda Allah ya faɗa a nan yadda ya faɗa a nan gashi nan alladina taqaw fawqahum yawmal qiyamah inna Allah ya ce falyawmal ladina amanu min al-kuffari ish yadhakun za a rama kenan a yau kam alaran da tashin duniya kenan alladina amanu wanda suka imani min al-kuffari yadhakuna za su rama dariyar da wannan kafirai suka musu a gidan duniya amma a aljanna su suke lokacin da za su yi dariya su za a nuna musu kamar yadda ka san satellite za a hasko musu su a gan suna jujjuyawa cikin azabar wuta wayancan din ma a ba su dama su hangi na aljanna sai su tattauna su rama dariyar su ai da futti futti na darhi dai wayancan kuma suna saman cikin aljanna haka za a yi har ma su rika ce musu ku zubo mana daga ruwan aljanna din nan don Allah ko karan aw min ma razaqakumullah ko wani abu dai daga cikin abin da Allah ya muku da arzikin aljanna ku dan zubo mana bara amin Allah harrama ma kafirin Allah ya haramta wannan ga kafirai ba ku ba shi shikenan kawai sai a a yanke ne taukin kawai dama za a nuna ne su rama dariyar da suka musu a gidan duniya wallahu yarzuqu man yasha'u shi Allah yana arzuta wanda ya ga dama da zai misafin ba tare da lissafi ba ba irin kai ba in zaka bayar sai ka kirga ka kirga ka kirga abinda zaka ba wani ko ba ka bane wani ya zo Allah wahidin in ka kirga ma ka dubo wanda tafi zama koma baya yankunan ne naira goma ma sai ka mika mata ko kuma in za komin arzikin mutum dai a gidan duniyar nan in zai bayar sai ya kirga ko ba ka bane sai ya kirga zai counting abinda zai bayar ya san me zai bayar amma banda Allah Allah yana ba da arziki yana tultula arziki shi dai hisabin har a gidan duniya ba zai baka kai din ya zama babu hisabin balle a lahira ka a gidan duniya nawa aka ba su dukiya wani yana nan in ka kawo bindiga ka samar a kunnen sai gaya ma adadin abin da ya mallaka wallahi dai ka harbe shi akwai wanda fa mota za ta lalace ne akan hanya kawai sai direban sai a sha masa wata wai za a zo daga baya dauki wannan din aje har ta gama lalacewa wurin an manta da ita kawai irin su irin su suna nan wasu ta baci a wuri kaza an manta da kashin su kawai su kawai irin dukiyoyi irin haka suna nan ba su san ma adadin abin da suka mallaka ba saboda yawan abu da kai da kai ne malam yar kekenka kwaya daya kaman hanji abin da ya same da duka a wurin ai zaka gama ka tura ta ka je a gyara ka hau abunka ka tafi to shi kuma abun da yawa ne wani yana can gidaje ma kansu sai da calculator za a buga a gane adadin yawansu kuma a ɗaya zai kwana ɗayan ma ɗaki ɗaya ɗaki ɗayan ma gado ɗaya gado ɗayan ma gefe ɗaya amma shi ya tara abun da bai bai san lissafin abun ba ba Allah kenan yanzu kuma ya shawo yana bada arziki ga wanda ya ga dama bi gairi sabin ba tare da lissafi ba rizqan wasi'an arziki mai lokaci fil akhirati a gidan duniya da khilafin duniya saba duniya wato lahira sabanin duniya ne gidan lahira sabanin duniya ne fa innaha mahdudatun ita duniya aban wato abar ididdigewa ne an ididdige al'amuranta wa kullu ma fiha mahdudun duk abin da ke cikin ta a kirge ki wallahu tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yarzuqu awliya'ahu yana arzita masoyansa wato mu'minai kenan rizqan da arziki da ghairi sabit ba tare da lissafi ba zakarallahu fi hadhihi al-aya Allah ya ambata in ji maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala a wannan aya anna ahlal taqwa ka sani ma'abota tsoron Allah ya kunu da faukan nasi za su zama saman mutane yau mal kiyamati a gobe kiyama su ne za su zama sama sama na daraja ne kar a manta to in haka ne wa kullu man raghaba ila hadhihi al-fawqiyya duk wanda yake kwadayin ya samu wannan irin fawqiyya ma'ana zama a saman halitta din nan saman mutane gaba ɗaya din nan wanda duk yake kwadayin ya samu haka gobe kiyama to fal yaqtadi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabi Muhammadu sassan. In kana so ka samu ɗaukaka saman mutane a lahira ka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shehu Ibrahim radiyallahu yana gaya mana tamassak bi adiyalin nabi mutabi'an mazahibahu wal mudasatu falala kai riko da gezar manzon Allah sallallahu alaihi mutabi'an mazahibahu kana mai bibiyan tafarkan manzon Allah dan inda aka ce ga yadda matafiyar manzon Allah take a tafiya a cikin shari'a cikin addini to ka biya ka wal muhdathatu kirkirarrun abubuwa wanda ba su da tushe a addini shi yace falala ahir ahir dinka da aikata su to kai koyi da manzan Allah to maganar fa babba ce duk wanda yake so ya samu wannan fauqiyan to ya falyaqata bi rasulillahi fi tarki dunya cikin saki uku wa duniya eh in kana son ka samu wannan fauqiya din wai shi yake kai kai koyi da annabi wurin yi wa duniya shika uku bari dan yi sharhi kaɗan saboda mutane su gane inda motar ta dosa. Ba wai fa inda duk ka ji an ce kai saki wa duniya saki uku, ba ana nufin fa ka je ka zauna karka nema karka noma. Ba haka ba ne fa, haba, kuma ai abin zai karo da shari'a ke da wasu ayoyi kenan. Allah ne yake wala tansa nasibaka minad duniya karka ka kyale karka ka manta rabonka na gidan duniya ka tashi ai kokuwa da kai ka nemo to ba karo bane kai ne mai yin karo in ka ji karo a qur'ani to kai ka kara ba shi bane ka zama yadda manzon Allah ya faɗa Allahumma ja'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina shikenan annabi cewa yake ya Allah ka sa duniya a tafin hannunmu kar da ka sa mana ita a cikin zuciyarmu to kaga Allah zai iya bawa mai irin wannan duniya irin yadda sayyidina rasulullahi ya rika wasa da jar azurfa a cikin hannu sai char haka ya gama raba ta shiga gida da tambayan akwai abin da aka girka ne babu to shine ake nufi ka mallake da amma ka ta tsole ma ido kar ta raba ka da addini shi yake nufi malam amma cikin sabai akwai masu son kuɗi kai su kuma suna neman kuɗi kaman ba gobe to belle kai malam karanta da miya sahabbai fa malam abdullahi bin abdurrahman bin auf wata rana nana aisha Allah ya kara mata yadda tana bayan ɗaki tana wanka ta ƙari saukan da gaggawa ta fito ta ce me yake faruwa ne a garin nan yaƙi aka kawo mana ne ta ji hai hai hai hai hai hai garin madina duk ya rinca ne ya caɓe da harbowa da hayaniya ta ce yaƙi ne ya shigo mana gari aka ce ai ummul mu'minina dukiyan abdurrahman bin aufin ne ta dawo an siyo dukiyarsa ne an dawo da ita da raƙuma da mutane kadimai da suke kora raƙuman da dilolin dukiyar su su ne hayaniyan dawowan sun ne ya rikita garin gaba da ta ce kai sarki to ina je masa wannan dukiyar tasa abinda annabi ya gaya masa cewa annabi ya ce zai shiga aljanna da kyar da jaragin ne saboda dukiyar sa yawanta kawai wani sai je tseguntawa Abdurrahman bin Auf yace gashi gashi kaji abinda Ummul Mu'minin ta faɗa kace sai ta so ya zo yace ya Ummul Mu'minin yanzu ke ma ashe da gaske ne kin ji wannan maganar auren manzon Allah ce kwarai da gaske ga ya faɗa sai yace to ya Ummul Mu'minina dukiyar nan da ta dawo ga baki ɗayanta na ba ta ita saboda Allah ku yi min lamu ne shiga aljanna da kafa. Za ka iya? Da Allah za ka iya wani? Aljanna ba sai mutu kafin a jiya shiga. Sai ka bada kaf dukiyar wai amma lamuni kai dai ka shiga da kafa tun da an ce da kyar zai shiga wai. Sai da ja da gindi saboda yawan dukiyarsu. ga wani ba abu ayyubal ansari radiyallahu an yana da wata gona duk faɗin man jazira ba gona mai tsada kamar ta dibinai ne malam bishiyoyin dibinai sun cunkushe aifuwa suke yi kamar masifa wata rana an ce ya shiga ya je zagaye sai sallah ya kama shi auren ya kabbarta sallah yana sallah sai idonsa ya dan hangi wani abun mamaki a cikin dibinan sun haifu nonunan dibinan sun sharkafe da juna sun sarkafe sun cunkushe sai ga wani ɗan tsuntsu ya shiga tsakanin nonunan dibino ya gagara fita saboda ɗabar cunkushewarsu sun nuna sun yi kyau sun cunkushe tsuntsun nan yayyayya fita ya gagara fir fir fir sai ya ɗauke hankalinsa yana sallah yana ganin abun mamaki har ya manta raka'a ta nawa yake sallan ta nemi ta to yana sallamewa sai ya ji fadar manzon Allah ita ya rasulullahi gona ta din nan da ka sani a wuri kaza din nan na ba da ita saboda Allah annabi ya ce lafiya da ya faru ya ce ah ya rasulullahi ai na ga tana nema ta shiga tsakanina da Allah ne ina na fila ne gashi gashi gashi gashi wani dan tsuntsu yazo sai dauke min hankali har na manta ma raka'a ta nawa nake da haka in za ka shiga tsakaniya da Allah gunda rabu da ita kawai annabi ya ce ma dalla da wannan baiwa da kaiwa musulunci amma na yi ma umarni ka je ka rabawa a sai da gonan ka rabawa danginka dukiya kuma haka aka sai na usmanu da affan sallah mai sallah akai kawai yana an juya kawai sai ya sullahi na bada gona ta tauri kaza annabi ce lafiya Usman daga sallah da sallah sai kyautan gona da ta yi muna sallar nan ne ta shigo mai zai za ta shiga tsakanin da Allah shi ne na zaɓi a rabu da ita wannan abu fa ya faru ne fa ba wai a'a ko wani labarin kamzon kurege ba ne sahabban manzon Allah kenan yanzu bawan Allah ko ƴar karamar wayar kan nan kana sallah ta shiga ma cikin rai ka dan tuna ta za ka iya rabuwa da ita ko matar ka baraka ba ba ka ce ke dauki wannan nan wanda abu kada sake shiga zuciya ina sallah eh za ka iya ba zai yiwu ba to matsayin su ne saboda haka wannan dai haka suke su sabai Allah ya sa mu kwaikwaya mu ma duniya dai Allah ya bada ta amma ta tsaya a hannu kar ta shiga zuciya shi ne ai koyi da manzo Allah cikin watsi da duniya wa ma fiya da abin da yake cikin ta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi khaza'il al-ardh an bashi dukkan taskokin duniya gaba daya wa julibat ilayhi akhmasul gana'imi an jawo dukkan kumusai na duk ganimar duniya kaf da aka yaƙi na manzon Allah ne. Ko? Da nafsin Ƙur'ani. Wa alamu anna ma ganin to. Kan wannan karatu me yake nufi? abinda duk kuka samu na ganima kafinsa duk yawansa a raba shi gida biyar kashi ɗaya na manzon Allah ne abun mamaki bari ka ce adab bai taba a bashi shi ya shiga da kwandala ne kwandala gidansa ba da rabarwa yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa adathu al-muluku sharqan wa gharban al-amwal al-fa'ilah sarakunan duniya sun turo masa kyauta na dukiya mai yawan gaske na gabashin duniya da yammacin duniya wa ma amsaka dirhaman wahidan li nafsihi min hadha bai taba rike kwandala ba in an ce dirhami kaman kwandala a yanzu kenan ko dirhami ɗaya bai taba rikewa don kansa ba ya yake yi bal bari ma dai a gana gairahu yana wadatar da wani sane kawai da abin da aka kawo ya baka sai ka zama a tajiri duka ɗaya kawai zai baka sai ka zama mai kuri ba irin mu bannan in za ka bayar ya zakkan kanta in an fitar malam aka cancana aka cancana a wanda taɓa kira na in waye da in ce in raba mar zakka kusan da kunya kama ne wallahi wallahi tallahi zakka ya wai ana naira ɗari biyu a bawa ne naira ɗari biyu yadda ka rai na ɓaci kamar in tashin kyale bar abinci to shi ne mai abun garin bar shi shigi ne iya kawai zan raba ga haƙƙin Allah kawai to wa za a bawa na mar bayani banda babanka banda mamanka banda ƴaƴanka wanda ba su balaga ba haka dai na ciccire wa'inda kar ya bawa din banda kuma wawa ibabawa zakka haka shari'a take ko saboda wal musriful mubazzir al mal safi haka wanda yake mubazzaranci irin dan caca ba ba shi zakka ko min talaucin sa to haka dai na na tashi rai na bace kawai ka zo kana ba mutane mutum naira 200 naira 500 wai ka cire zakka hauka kake ne ka ba da abu reasonable amount wa mutum wanda zai je biya bukata mai kyau mai dan kyau haka ba ka bashi abun ya bata kashi ko daura igiya haka wasu suke ba wai don wai kowa su shelanta kowa wai ya cire zakka ba shine muradin ba ana ba da zakka ne don a rage talauci to ka ba wa mutum damuwa gaban ɗari biyu yi mai da ja annabi bai taba shiga da naira ba cikin gida sallallahu alaihi wasallam sai ya wadata wasu in an kawo abu wa qawwal muslimin yana karfafan musulmai bima a'tahu Allah ta bima a'tahu Allah da abinda Allah ya bashi ya taraka nafsahu ya bar kansa ya wada ta wannan muna karantawa ai wata rana sai na Abbas an kawo dukiya zinari malam dukiya kuli malam farare ga su Abdullahi bin Abbas ya ji Rasulullah ya ban kudi ka bani kudi ga annabi ya ce ka ɗiba kawai ba wata riwaya an ce mayafi da ya shimfiɗa ya yi ta ɗura kuɗi ya yi ta tura kuɗi wani riwaya an ce masaki ne haka buhu ko ma me ne dai ya zuba ya zuba ya zuba ya ɗaure ya ɗaure ya kinkima zai ɗauka ya gagara ya ce ɗana zo ka taya ne wayan nabi zai tashi ya ce rage ka ɗauki ya ƙarfinka ya ɗan rage kaɗan yayye ya sake ɗauka abin ya gagara ya nemi a tallafa masa ina annabi ya ce a bar shi ya ɗibi ya ƙarfinsa kawai wai kuɗi ne fa wai amma wai zaka ɗibi iya ɗiban kamar in ba annabi Muhammadu ba ake irin wannan kyautar ka taɓa ganin mai kuɗin duniya a duniya da zai ce kuɗinsa ne ga mallakinsa ne amma ɗibi iya ɗibanka ba wai ya ɗauka ya baka ba sai na ba su ya iya rage da yawa nan ma ya rage kaɗan ya zo yana yana ɗaukar da ƙyar da maƙyarƙyata ya ɗauki abu kamar zai faɗi yana tangar tangar har ya tafi dai annabi yana murmushi alaihi salatu wasallam ya ce yau na ga dottijo da fan kuɗi haka annabi ya gaya babban sa ya ce yau na ga dottijo da fan kuɗi to haka ko kuma ya ba yanzu ya ba mutum har ya gijice duk dai an yi ya ba ka kyauta sai ka gigice shi ibrahim a can cikin tani'ansa yau na faɗi wa aba aba sufyana mi'ata naqatin wa safwan hatta sara mimman taqarrab safwan yace yace wallahi duk duniya da ban da abokin gaba kamar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace amma yana bani kyauta yana bani yana bani sanda na dawo duk duniya ba wanda nake so kamar Muhammadu kaga ashe ba da kyautan yana musu da don su shiga aljanna don da ka so shi kawai shine sharadin shiga aljanna kana masoyin annabi ai haramun alaihi naru qalbun ahabbahu zuciyar da take son manzo Allah wuta ta haramta ga wannan zuciya Safwan fa annabi ya bashi raƙumi 100 tsaiwa da raƙumi 100 na tabbata baka taba ganin irin mutumin nan ba a duniya wanda zai iya kyautar raƙumi 100 tsaiwa da raƙumi fa malam in baka san menene raƙumi 100 nan ba to ka tambayi nawa ne diya na rai a yanzu nawa ne nan ne za ka gane nauyin abu ya rikice ya rasa ya zai ma bai ko godewa ma bai saboda ya ruɗewa san da ya tafi ya nisa ya tuna fa bai gode ba ma fa ya dawo zai gode annabi ya ƙara mar ɗari kawai ya ƙara haukata shi ya wuce ya sake dawo annabi ya ƙara mar ɗari a tsayuwa ɗaya raƙumi ɗari uku wallahi sai dai mun zama saboda haka dai manzala zai bayar وترك نفسه يكاري كان تشي حتى أنه صلى الله عليه وسلم هر دي يزما شي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات يا وفاتي يا بالدنيا ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة إياله لا إله إلا الله حديثي ne wallahi ingantacce kuma daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda kuma yana nan a cikin Bukhari Mike ya bar duniya ya sulkensa ya ba da jinginansa a hannun wurin bai hude babu abin da gida zai ci ne ma'aiki zai ba da sulkensa jingina wa bai hude ya karɓo wato abin nan sa'i sa'a talatin na sha'ir ya ba da jingina na sulkensa ya karɓo abinci da gida zai ci sha'ir sa'a talatin saboda gida ya samu abin da zai ci wanda yake kyauta har a gagara ɗin ɗiban dukiya wata rana ya zo a kawo kuɗin baharainin nan ya rabar gaba ɗaya ya shiga gida ba abin da zai ci shi ma ya fita cikinsa a ɗaure da duwatsu wa shadda min sarabin a sha'ahu wa bawa ta hakal hijarati kashfan mutrafal adadi saboda yadda cikin yake kukan yunwa sai ɗaɗɗaure cikin da duwatsu ya je wurin nana fa'ima zai ko zai samu abin da zai ci alayhi salatu wassalam yaje ya samu tana yunwa yana kokarin kada ita ba ta iya zama ma da kyau zai fito da shatin taburma a kuncinsa sai na umar ta baya rasulullahi duk duniyar nan fa mallakin ka ne sai abin da kake so za a yi amma kana kwanciya akan tabarman karauni ta kaba har shati na taburma mu ma mabiyanka muna kwance akan shimfiɗa mai kyau mai laushi yake mali muhammadin wani duniya me ya hada muhammadu da duniya yake ga sai nawo ya tashi akan sa me ya hada ni da duniya nana ai nana fatima fa tana kokarin faduwa yaga hannayenta kanta ya duri ruwa saboda nika da dutsi da take yi haba duniyan nan ba komai bace imam al-busiri yace warawa da tul jibalu shummu min zahabin an nafsihi faraha ayyaba shamami duwatsu na dake kewaye da makka da madina suka zo suka gurfana gaban manzon Allah suka ce ya rasulullahi ka yadda mu dawo zinariya da azurfa mallakin ka kawai faraha ayyama shamami ya nuna musu matukan daga karan hanci yace baya bukata ai wallahi ko kaman yar wayar nan ne ya zo gaban ka yace ka yarda in dawo zinari ai na taba faɗi ko ai ba wai za a jira yes ko oh no ba sai ka daka tsalle ka taba silin illan tukuna don murna sai ka ce dawo kawai haka duniya take a wurin mu da haka za mu rufe wannan karatu lokaci yayi da abiyat na imam shafi inna lillahi عباد الفطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة اتخذوا سائل واتخذوا سائل الأعمال فيها سفنا إن لله عباد الفطناء الله ينادى باي كيف بصيرة طلقوا الدنيا سنيوا الدنيا سكي أوه wa khaful fitina saboda suna tsoron fitinan cikinta duk lodin da kaje da shi na abun duniya gurgudon dadewanka kenan a raminka ana titsiye ka kana bada bayani akai ko kuma filin kiyama nazaru fiha falamma alimu anna laysa min hayyin batana bayan sun nazarci duniya sun gane cewa ba wuri ne na share wuri zauna na duk wani da mai rai ba saboda wata rana za a neme ka a rasa to me aka yi don ka tara ولو استألفت ثم ألفين بعد ذا ولا بد من يوم تصير إلى القبر ko shekara dubu uku kai sai ka mutu kawai in ta zo din ka sarrafa ta cikin hidiman manzon Allah ai ta maulidi ai ta hidiman manzon Allah kawai da ita to me za ka yi da me to amfani da ba shi ba bayan ka ciyar da iyali ka sa riga ka gina wurin da za ka kwanta kai ta hidima ga manzon Allah kawai da ita shikenan khalas daga Allah ya ba mu kuɗi amma wanda za mu hidiman manzo Allah da su kawai shi kenan suna da suna da rana amma in za su yi hidiman manzo Allah idan in babu su wato abubuwa da yawa za ka ga ka haifi ɗa ko ya wallahi zuwa ba da ita ba ka sani ba saboda baka da shi a ba da ita ba kawai abu da wani abu a ce an ba shi ita saboda an ana da daman ka baka da fitti to ko baka yi zaka ce ba haka ba buhuna za su tsaya da ake ciyar da kai ake da sauransu kaga akwai matsala saboda haka Allah ya ba mu rufin asiri albarkan manzo Allah don babu kaskanci a duniya kamar ka je kana roƙo in kana da shi ba ka roƙa ba ka samu rufin asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin rayuwarmu marasa lafiya na gida da asibiti Allah ba su lafiya ka tashi ka faɗu su albarka manzon Allah Allah muna roƙonka mata da suke dauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya ka daura tarbiyyar da abin da za su haifa yan kasuwan cikin mu Allah ka sa albarka a lamarin kasuwanci su ka bunƙasa musu ka yalwata musu arzikin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman ilimi na duniya ma'ana na sana'a kenan da boko da kuma na addini duka Allah ya ba su mai yawa mai amfani da amfanar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ka haɗe kan musulmai gabaki daya kore dukkan fitina da take damu wannan ƙasa da rashin zaman lafiya da kuma tsadar rayuwa din nan duk Allah ka kawar mana da shi albarkan manzo Allah da kuma wannan wata na Ramadan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين